ونستعينه ونستغفره ونعفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله ففي التقوى زيادة العلم والرزق واعلموا أن طلب الحلال من عمل الأخيار وهو طريق الأبرار فيه قربة وطاعة لله يثيب عليه ويبارك فيه فالمسلم محتاج إلى ما يعينه على أداء الفرائض والواجبات وصد حاجاته الإنسانية وما يغنيه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس وهذا لا يكون إلا بالجد وابتغاء فضل الله قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فيسن التكسب ومعرفة أحكامه لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والمروءة وبراءة الذمة وقد ذكر العلماء أن أصول مكاسب الحلال ثلاثة هي الزراءة والتجارة والصنعة وتدخل الإجارة في التجارة إن في كل أصل من هذه الأصول توكل على الله وحسن ظن به وطلب لفضله وفيه أجر إذا صلحت النية فأما الزراعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فما من مسلم يغرس غرسا ولا يزرأ زرعا إلا كان ما أكل منه إنسان ولا طير ولا دابة ولا شيء وما سرق منه ولا يرزقه أحد إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وأما التجارة ففيها الاستغناء عن الناس والتوسعة, والتوسعة على الأهل وفيه البر والصلة وأمل المعروف وفيه الاختلاط الذي به يتمكن من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهي من أفضل الكسب وأطيبه قال بعض المفسرين في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أي التجارة وهكذا في آية المزمل السابقة وأما الصنعة فمجالها واسع ولا تحتاج إلى رأس مال وإنما قيامها النص والمعرفة والإخلاص وكسبها خير المكاسب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرى الرجل فيعجبه فيسأل أله صنعة فإذا قالوا لا سقط من عينه أيها الإخوة في الله ليس في طلب الرزق بالطرق المباحة ما ينافي المروءة ولا ما يعد دناءة ولا ما يخدش الكرامة وإنما هي في مجالس الشر وأكل الأموال بالباطل والمنهج الإسلامي يمتاز بالتوازن بين واجبات الحياة ويوازن بين العمل والراحة وبين الكسب والعبادة وبين حق الخالق وحق المخلوق وبين نصيب الدنيا وعمل الآخرة ولا شك أن الوظيفة الحكومية من عمل اليد وفيه مشاركة في خدمة الدولة ورعاية مصالح الأمة لكن الوظائف محدودة لا تتسع للراغبين لكن أسباب المكاسب وطرقها متوفرة ولله الحمد فعلينا أن نتطرق أبواب الرزق والتوفيق بيد الله والأمور مقرونة بأسبابها ثم اعلموا أيها المسلمون أن النصح والصدق والأمانة والوفاء واحترام النظام والمواظبة هي أسباب النجاح وضدها أسباب الفشل قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تأجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لو أني فعلت كذا وكذا فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا إن ومس البركة muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala a wannan yini na juma'a yau muna goma sha uku ga watan juma'a akhirah hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444 a ƙidaya ta miladiya yau mana shida ga watan ɗaya shekara ta 2023 wannan khutuba babban abin da za ta yi magana a kai shine neman halal abin da ya sa muke da buƙatuwar mu gabatar da khutuba a kan neman halal abu na farko dai kasancewar neman halal ibada ce ko da babu komi idan ka nemi halaliya Allah zai rubuta maka lada a kai sannan abu na biyu kuma akwai rahotanni da suka fito daga hukumomi na duniya da hukumomi na wannan ƙasa tamu mai albarka Allah ya ƙara mata albarka wanda take nuni akan cewa kashi 63 cikin 'yan Najeriya suna rayuwa a ƙasa da talauci wato ba talakawa ba sun yi ƙasa da talauci talauci ma ta girme su har suke cewa lissafin yana hukunta mutum sama da miliyan ɗari da talatin duk cika suna rayuwa ne a cikin ƙasa da talauci kamar ka ce fatara da miyata shi ne ƙasa da talauci mutum miliyan ɗari da talatin a nigeria suna rayuwa ne a ƙasa da fatara da miyata kuma abin ban takaici abin a shiga ɗaki a yi kuka kashi tamanin da wani abu ko tamanin da biyu ko tamanin da uku cikin wannan adadin duk a cikin arewacin najeriya suke duk a cikin arewacin najeriya suke to sannan kuma gashi muna da buƙatu mu rayu kamar sauran al'umma mu fi ƙarfin buƙatuwarmu kamar sauran al'umma muna da bukatun mu ci mu sha mai sutura muna da bukatun mu je asibiti muna da bukatun mu shiga jami'o'i to ga jami'o'in su karan kansu yanzu da muke ta hankoran sai mun kai gare su jami'o'in suna neman masu fi karfin talaka kai ba ma suna neman su fi karfin talaka ba sun fi karfin talaka saboda an tauji-uji da jami'o'in har ta kai ga yanzu ƙarin kuɗin da suke yi talakawa ba za su iya shiga ba department inda da kake ɗin iya shiga da dubu talatin dubu arba'in ka yi karatu a shekara yanzu ya koma naira dubu ɗari da tamanin dubu ɗari da sittin misali wannan ba ana magana abin da kai ɗalibin za ka ci ko za ka sha ko abin da za ka riƙa sayan hand out ba ne ko abin da za ka riƙa sayan abubuwa na rayuwa na yau da kullum to duk wannan talaucin an jibge ta ne a arewacin najeriya shi yasa za ka ga idan ka fita daga gidanka za ka je tashan mota to ƙila sai ka shuɗe da mabarata da maroƙa da 'yan bambaɗanci sai ka wuce mutum hamsin sittin saba'in duk iya yadda ka kai ga imani da taimakonka kana ji kana gani za ka ƙyale wasu ba yadda za a yi ka ce ka iya ƙusa da buƙatun mutane a maƙwabtanka ma kullum za ka ga mutane kawai haka ne ya za ka yi to ya kamata idan gwamnatoci sun kasa to mu mu makan mu kiyamun laili mana na san gwamnati suna ta ikirarin cewa a duk shekara za su fitar da mutum miliyan kaza daga talauci na san abin da gwamnati ta nanatawa kenan a daidai lokacin da yake kuma sai ga waɗannan alƙalman suna fitowa kenan gwamnati ta kasa fitar da waɗannan adadin mutanen da take cewa za ta fitar da su daga talauci sai dai adadin ma ya nunnunku ta ƙar jefa mutane cikin talauci to kaga gwamnati ka kasa to ma kama hannu dun mu rike kana da bukatuwan ka ci kana ji kana gani kirikiri ka kasa ci kana da bukatuwan kai sutura kana da bukatuwan ka bada haƙoƙa na wajibai da ke kanka sai mu zauna kawai dun mu rike hannu to idan hagu ta ki sai mu dawo dama in daman ta ki sai mu juya ɗayan daman ai daman kala biyu ne yanzu ni dama na daban ku daman ku daban idan wannan ta ƙi ta daman nan sai in juya ta yadda kuke sai in koma ɗayan daman za ta ba da mafita to shi yasa muke da buƙatun mu riƙa yin wannan nasiha da faɗakarwa wallahi da manufan mu zaburar da musamman musamman matasa dattawanmu galibinsu yanzu kai ba ma dattawanmu can ba ire-irenmu ire-irenmu wanda yake ƙila mun doshi hamsin yanzu mu muna fatan cika da imani ne muna fatan ne mu ta salati da istighfari mu tsara abin da zamu iya mu cika da imani galibin ire-iren mu yanzu abin da bamu ci shi a baya bai mana dadi yanzu ba za mu ci shi mana dadi ba daga wanda zaka ji an ce sugar hawan jini yana da kaza yana da kaza ga da cututtuka nan daban-daban to amma na baya mutun daga kan matasa waɗansu ba su yi aure ba waɗansu sun yi auren ba su daɗe ba waɗansu ba su haihu ba waɗansu sun fara da ɗaya ɗaya biyu uku suna da sauran wato abin da suke fuskanta a rayuwarsu kuma zo mu makan mu kiyamun lele mu daina wannan zaman banzan da muke yi mu daina duhuntar da tunaninmu kaga matasa firɗa firɗa firɗa firɗa ba abin da ba za su iya yi ba amma sai ga ƙatan matashi wai ya zo yana bara wallahi bai ci ba to me yasa baka ci ba ka je ka nemi falalan Allah mana kamar yadda nake bayani ko satin da ya gabata da nake magana akan bin tsari na yi ishara zuwa ga wannan sai mutum ya dan fito ya bilayi a unguwansu ya fito daga gida ya koma ya bilayi ya je ya zauna a wani dakali zuwa can an jima ya koma wani dakalin sai ya dawo gida sai ya ce shi da wallahi Allah ya gani wai bai samu ba wallahi arzikin Allah ba a iya unguwanku take ba arziki na Allah da falala na Allah ya fi ƙarfin anguwanku ga kasuwanni ga fadamu ga abin nan tsaunuka ga wurare mabambanta wanda ake samun falalan Allah sana'o'in nan kuma sun fi dubu in wani ya ɗauki sana'a iri kaza kai ka ɗauki sana'a iri kaza in wani ya ɗauki iri kaza kai kuma ka ɗauki iri kaza kai makanka faɗa irin wannan zaman ka zauna kawai sai dai karka zama Allah ya baku mu samu lokaci yayi da za a dina shi shi yasa idan ka tashi yanzu kai tafiya ka je kasashen inyamurai wallahi ba za ka ga mabarata irin yadda kake ganin su a cikin arewacin Najeriya ba idan ka je kasashen Yarbawa ba za ka ga mabarata irin yadda kake ganin su a tashoshin motar mu a gefen hanya kowa ma yanzu yana gab da ya koma kawai mabaraci ne baran kamar yadda mun yi bayani akan roƙo shekaru biyu baya salo-salo na roƙo idan ka ga wani na maka dariya wallahi dariyan nan ba kyauta yake maka ita ba za ka biya idan ka je ofis ɗin gwamnati ka ga wani na faran-faran da kai za ka biya ba kyauta ba ne in ka je fada ka ga ana allah ya taimaki wani allah ya gafarta malam wallahi ba kyauta ba ne ba fi sabi lallahi a ciki za ka biya a anguwan kuma idan ka ka wuce waɗansu matasa suna ɗaga Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya wallahi ba kyauta bane ba na fi sabilillahi bane na kuɗi ne a family ma yanzu in kaga ana zuwa gaishe ka ba fi sabilillahi bane na kuɗi ne zaka biya zaka biya wannan ya sanya su kuma yan siyasu wanda su suke da kuɗi a yanzu a hannu sun gane wannan inda muke da na ƙasan nan yasa suna ta wuji da mu suna amfani da talaucinmu eh lalle lashe ka ba mu da shi ba mu da shi ga kuma abubuwan kuɗi muna da bukatuwarsa wannan ya sanya sai su yi ta walagigi da mu su yi ta wuji-wuji da mu ka ga mai mutunci ɗan abin da yake bai taka kara ya karya ba sai su ingiza shi zai taɓa ɓatu wannan ko a cikin malamai sai sun gama zubar mishi da mutuncin ya rage ba shi da wani mutunci a cikin malamai da cikin masu sauraren shi sai su janye su ba shi wuri sun mishi shigo-shigo ba zurfi shi ba shiga duniyan shi kuma inda yake da gatan ya faɗi maganan kalmomin gaskiya faɗi maganan Allah da manzan Allah sun ɓata mishi a gurin mutane mutane ba sa ganin shi da kima haka suke mana to ballanta na waɗanda yake ba malamai ba akan dubu ɗaya sai ga inda ake fito da matayenmu matayenmu wallahi ana fito da su matayen islamiyyunmu ɗalibanmu masu mutunci masu kamewa talauci da rashi ya sa yanzu kawai sai a fito da kaga mata 500 duk sun koma 'yan bangan siyasa a kan 500 yar dubu daya wanda yake in ka ci dubu daya yau wallahi ba za ka ci ta gobe ba duk an fito da matayenmu a cire musu kunya a cire musu kamewa a cire musu dattakunsu daga nan bannan allah kaɗai sun iya bannan da zai rika faruwa a cikin al'umma ana amfani da talaucinmu ana mai da mu bayi to shi yasa muke da bukatuwan mai khutba akan sana'a wanda Allah ya haskaka masa ya dau izina ya duka ya nemi falalan Allah na sha faɗi akan wannan mimbarin ni ga waɗansu kawuna nan anan ina ganin su miliyoyi ne millionaires ne amma san jiki da san kai da mutuwan zuciya ta sa suna nan kwandala ba sa maganinta sai wani kwane tashi ba shi da naira goma sabulun da zai wanka da shi sai dai ya bari in an dan je an zubar da irin wanda suka ragu din nan ya kwakwaso kuma gashi da karfi a cikin jikin shi gashi da basira gashi da wayau amma ya fi gane zaman da kali ai tafira tun safar yamma sai dai a ta tattauna wane ne ya fi kuɗi da 'yan jam'iyyar pdp da 'yan cpc wanne ne ya fi kuɗi ai ta bata maka lokaci kai ka nemi kuɗin ne a rika gaddama akan da kai da wani wane fi kuɗi kai da yayanka wane fi kuɗi abin da ya kamata kenan ba ka bata maka kanka lokaci akan wata gaddama ba sannan limamanmu a masallatai da malamanmu a majalisosi na karantarwa da iyaye da dattawan anguwa da nagari su fitar da tsare-tsaren da za a taimaka ma matasa na ɗaya dai a canza musu tunani shine babban assignment ɗin aikin da ke gabanmu kenan a canza musu tunani daga zaman banza zuwa miƙewa a nemi na kai sannan kuma a sa su hanyar da za su samu sana'a a nuna musu a nuna musu in ya faɗi can ya tashi ya kasa kaiwa a ba shi shawaran ka koma wuri kaza in bai kai ba a nuna mishi ka koma wuri kaza ba hanyar Allah ɗaya ba hanya ɗaya Allah ya sanya arzikin shi a ciki ba to shine amfanin mu riƙa waɗannan hutubobin mu sani cewa jama'a musulmi neman halal din nan aikin mutanen kirki ne nagartattun mutane annabawa da sahabbai da jigajigan tabi'ai wallahi sun riko da sana'o'insu da kar a ganka kana sana'a ka ɗauka akwai kaskanci a cikin sana'a babu kaskanci a cikin sana'a tafarki ne na nagartattu abrar da akhyar zababbun Allah to riko da sana'a tafarkin su ne kuma kusanci ne zuwa ga Allah Allah na ba da lada akan sana'a yakan kuma sanya albarka in dai mutum ya sanya sana'a ya ɗauki sana'a shi yasa har kullum musulmi yana da buƙatuwar abin da zai yi ya taimake shi ya iya ba da wajiban da ke kansa akwai wajiban iyali akwai wajiban iyaye akwai wajiban addini a kanka akwai wajiban society anguwa ma tana da wani wajibi a kanka in ana neman ai aikin gayya ko ka zo da ƙarfinka ko ka ba da dukiya ai in ana son a tsaftace kwalbati in ana son a kwashe bola in ana son a taimaka ma zaurawa a taimaka ma marayun anguwa kai ka zauna kai kenan kullum kamar da aka yi maka tofin alatsi ne ko ka zo da ƙarfinka ko kuma ka ba da dukiyanka kuma ga abubuwa da na rayuwa na bukatuwan yau da kullum na ɗan adam kamar yadda ne bayani a baya kuma in kana da abin yi wannan zai taimaka maka ba za ka yi ta ɗaga ido kana kallon na wani kana jin haushin shi ba in ka ga wani ya wuce da kaza ya je ya siyo shinkafa ka gansu ka gansu su suka hana Allah ya bani nawa maƙetata mugaye bayan kuma kai ne baka tashi ba ka miƙe ka nemi falalan Allah bawan Allah kuma ka sani cewa fa duk inda aka ce za a nemi falalan Allah kana son kai kuɗi to sai ka bi ta gadan wahala da rashin hutu baya taɓa yiwuwa kai kuɗi amma kana kwance kana miƙe ƙafa wani malami yana cewa bai yiwuwa ka miƙe ƙafa kuma ka miƙe hannu dole ko dai dole ne ɗaya ya rusuna in kana son ka miƙe ƙafa sosai to sai fa ka miƙe in ko kana son kullum kai ta miƙe hannu ne kana roƙo kana bara to shine sai ka shantake ƙafan ka yi miƙewa to mu san haka mu sani cewa Allah subhanahu wataala yana faɗi a cikin alqur'ani fa idza qudiyatish salatu idan an gama sallan juma'a irin yanzu kenan fantashuru fil ardi Allah ce ku watsa ban ƙasa wabtaghu min fadlillahi ku nemi falalan Allah falalan Allah da yawa miliyoyi da biliyoyi da triliyoyi da Allah ya binne a duniya Allah kaɗai san iyakansu in aka gama sallan farilla sallan jami'i ko sallan juma'a ku miƙe ku je ku nemi falalan Allah amma wazkurullah kafiran kar ku rafkana daga hanyar Allah kuma ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun in kuka hada waɗannan hanyoyi guda biyu to za ku ci nasara kenan ambatan Allah kadai ba zai kai ka ga cin nasara ba neman kuɗi kadai ba zai kai ka ga cin nasara ba sai ka hada abubuwan nan guda biyu ka nemi falalan Allah kuma ka bauta ma Allah to sai ka ci nasara la'allakum tuflihuna da haka kofofi biyu ne neman duniya da neman lahira a haɗe suke wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka jajirce ka nemi lahira amma fa kar ka manta da rabanka na duniya fa to ya ma za ka ce ka manta zaka zauna ba ci ba sha ne zaka zauna tsarara ne zaka zauna ba za ka yi aure ba ne ko ko za ka yi aure ne ka wofinta ƴaƴanka da matayenka ka bar su matar ka ce amma kuma tana bin maza saboda ba ka iya da ita sai ta rika bin maza kaga wata bayan magariba ko bayan isha'i tana bin masallaci wata tana neman taimako kana jin wannan duk wanda ya tallata mata ɗan ƙanƙanin abin nan ba shi kenan ba to kaga wannan kenan a wata aya Allah yana cewa wa akharuna yadribuna fil ardi Allah ya san akwai waɗansu mutane mutanen kirki waɗanda yake suna nan sun buga a ban ƙasa yabtaguna min fadlillah suna neman falalan Allah wannan Allah ya kawo wannan aya ne da yake bayani akan masu jihadi masu jihadi masu neman ilimi masu karatun alqur'ani a ciki ne kuma sai Allah ya kawo masu bugawa ƙasarorin duniya suna neman falalan Allah ashe da jihadi da karatun alƙur'ani da neman falalan Allah karka raba su duk abu ɗaya ne kai dai ka tsarkake niyanka shi yasa sunna ce mutum ya miƙe ya sana'a ya kuma koyi hukunce hukuncen sana'a saboda ka samu kuɗi ka samu mutunci a cikin mutane akwai wanda yake in ya gane baka da ko sisi ko sallama kai mai ba zai amsa ba ka ce assalamu alaikum sai ce matsayaci akwai ko wanda yake in ya fito facebook kafin ma ya sallama wani assalamu alaikum shi ya maka sallama mutunci in kana da rufin asirin ka sai gadar maka da mutunci kuma ka dan samu rayuwanka daidai gwargwado ba za ka zauna ka kwana da yunwa ba manzon Allah yana neman tsari daga kwana da yunwa yace yace yace wa uzu bika minal ju'i Allah ka raba da yunwa fa innahu bi'sa daje annabi yace kai kwana da yunwa bai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi yasa sai malamai suka ce shi tushen sana'o'i uku ne ko dai kai noma ko kuma kai kasuwanci ko ka samu sana'a a cikin sana'an nan za ka iya haɗawa da kwangila ko kwadugudu yana cikin sana'a kaga akan harkar noma manzon Allah sallallahu yana cewa babu wani musulmi da zai shuka wani abu ko ya dasa wani abu face duk wani abin da ya ci daga wannan abin mutum ne tsuntsu ne dabba ce ko ma menene ya ci wannan abin ko satan abin aka yi ko wani ne ya banzartar da wannan abin manzon Allah ce sai ya zama ka sadaka daga nan har tashin alkiyama yanzu kayi sata sai barawo ya je sata ya saci buhu ɗaya to tun daga ranar da ya saci buhu ɗayan nan kullum ana rubuta maka lada lada lada kai sadaka da buhu ɗaya daga nan hatashin alkiyama tsuntsaye sun ci ana nan ana ta rubuta maka lada daga nan hatashin alkiyama yan yan yan yan karo mene suke kiran su sun je sun yi maka banna irin waɗanda suka ɗan je kalaɗin na ƙarshen abin nan sun maka banna ana ta rubuta maka ladan shi daga nan hatashin alkiyama ga lada ga la'ada shi ko kasuwanci in Allah ya taimake ka ka samu kasuwancin ka ɗayan daidai gwargwado to kaga za ka wadatu ba za ka yi roƙo ba za ka biya haƙoƙan iyalai za ka yi zumunci ka taimaki makusanta kuma zai baka dama ka riƙa haɗuwa da mutane wanda in kaga ba daidai ba za ka yi gyara in kaga daidai ɗin da ba a yi za ka ce a yi malaman tafsiri da yawa suka ce faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum suka ce ma'anan ma razaqnakum ai shine at-tijara kasuwanci haka da ma a wancan ayan cikin suratul muzammil malamai suka ce kasuwanci Allah ke nufi bai su rikai sana'a ko al'amarinta ita tana da faɗi kwarai da gaske shi yasa ita ba mata da bukatun wani sai ka samu jari wani ya zo ce maka wai jalin naira dubu hamsin nake nema shi ba ma dubu goma ko dubu biyar yake nema dan fara sai da tumatir ko ya fara yanka rake ba a'a shi yana neman sai ya samu dubu hamsin ne kuma kama ba shi dubu hamsin din ya cinye to ita sana'a kawai ka dai zama kana nufin alkhairi da gaske kake yi ka zama ka san sana'an da zaka yi ka iya in dinki ne ka iya in kafinta ne ka iya in wane ne ka iya sannan kuma ka sanya gaskiya da amana a cikin zuciyarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani loma abincin da zaka ci a duniya mafi alkhairi fiye da abin da kai da hannunka aka samu kayi aiki ne da hannunka aka biya ka to babu abinci mai albarka mai alkhairi kamar sa har annabi Dawud ma Allah ya bashi sana'an kira wa alanna lahul hadid Allah ya bashi sana'an kira kira yake kicin abinci shi yasa sayyidina sayyidina Umar idan ya ga mutum ya birge shi zai ga wani mutum ka ga wani mutum ya zo gudun ban sha'a ya birge ka sai sayyidina Umar ya tambaya wai yana da sana'a in aka ce ba shi da sana'a sai sayyidina Umar ya dauke shi mutumin banza shi yasa musulunci yana awo ne tsakankanin hutu da aiki tsakankanin neman duniya da neman duniya da ibada tsakankanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah tsakankanin rabon lahira da rabon duniya haka yake auna su ba wai zai ce kawai kaifi ɗaya ne mu aikin lahira kawai a'a wajibi kuma ka zo ka nemi duniyanka mun sani cewa aikin gwamnati a ƙasar nan e in ka samu yana daga cikin aikin hannu kuma za ka taimaki ƙasa za ka yi ƙasa hidima to amma aikin gwamnati zai ishi 'yan ƙasa ga baki ɗaya ko yayanka ne ministan kwadugo wallahi ba zai iya ɗaukan duka 'yan garinsu ya ba su aiki ba so don haka mu ɗauki mu nemi falalan Allah nan mu bi hanyoyin arzikin Allah subhanahu wata'ala yawa mu bi hanyoyin arzikin Allah subhanahu wata'ala mu nemi falalan Allah amma mu sani cewa fa kowane abu yana da sababin shi kaga sababin cin nasara wurin neman sana'a shine ka zama kana nufin alkhairi ba cuta ba cutarwa kar ka ga ba a kallon ka kai cuta kai damfara kai cuta kai damfara ka tauye aiki a'a ka zama mai gaskiya mai amana mai cika alkawari in ka ce yau to yau din nan in an samu aka sai ka je ka yanki hanzari ka bi tsari an tsara ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza to a dole a bi wannan tsarin mun yi magana akan tsari satin da ya gabata kuma a daɗe ana yi sai gaskiya kar ka ɗauka yanzu na fara sana'a da aka 2023 yanzu na fara sana'a zuwa 2025 yanzu na san aini arziki da aka yi target ɗinka 2023 ne shago ma da ka kama na shekara biyu kawai ka biya a'a ustazu ka daure kai ta yi allah kaɗai ya san lokacin da zai azurta ka kishiyoyin waɗannan su ne rukunnan faɗi da taɓewa a cikin hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa haris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi duk abin da ka san zai amfane ka to ka sa kwaɗayi da gaske ka neme shi amma kana mai neman taimakon Allah in kuma ka shiga wani abu sai wani abu ya same ka wanda ba a so na tasgaro to kar ka ce ka gani da ban yi kaza ba da ma na yi kaza saboda wannan kalman tana buɗe aikin shedan a ƙarshe malamai masu hikima suna kawo wata magana ta hikima suna cewa tawakkali ne ya tashi zai tafiya tawakkali sai ya tashi zai tafiya ya ce ana zahibun li'a'amal zan je in aiki sai cin nasara sai ce to muje ana ma'aka ina tare da kai tawakkali ya tashi zai tafiya sai ya ce to jama'a zan yi tafiya sai cin nasara ce to muje muna tare shi kuma tawakuli shantakewa da zaman banza shi ma ya tashi ya ce to ni ma zan yi tafiya sai albu'usu tasgaro da wahala da taɓewa sai ya ce to muna tare to hakan nan kuma suke taron jama'a musulmi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da dagadaganmu ya Allah wannan bakar talauci da ta yanke jiki ta faɗo mana arewacin Najeriya Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana wannan talauci ya Allah matasanmu da dattawanmu da limamanmu da malamanmu da duk wani mai faɗi a ji a cikin al'umma Allah ka haskaka mana mu tsara yadda za mu ɗora al'ummanmu a kan sana'o'i mu kautar musu da zaman banza a cikin wannan al'umma ya Allah ka yaye mana zaman banza Allah ka yaye mana zaman banza Allah ka raba mu da mabarata da maroƙa da 'yan bambaɗanci Allah ka azurta mu da masu sana'a abin da kuma ka nufe mu da yi Allah ka sanya mana albarka a ciki Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka raba mu da fatara da miyata da kakanika yi ya Allah ka tabbatar da rigadigan mu akan gaskiya Allah ka taimake mu akan bin gaskiya Allah ka raba mu da wahalan duniya da na lahira Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك